إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi 22 ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1441 wanda ya dace da 14 ga watan June shekarar miladiya ta 2020 wannan shine majalisi na 85 cikin jeringir darussa daga littafin Alfiyatul Hadith ta al-Imam al-Hafiz Abu al-Fadl Abdurrahim ibn al-Husayn al-Iraqi rahmatullahi alaihi za mu tashi a cikin baiti na ɗari takwas da tamanin da takwas, a inda malam iraki yake cewa wa zauju masruqin qamirun sagharu siwahu damman wa lahum musawwaru ابن يزيد وابن عبد الملك وما سوى زين فمسور حكي ووصف الحمال في الرواة هارون والغير بجيم ياتي ووصفوا حناطا وخباطا عيسى ومسلما كذا خياطا والسلام افتح في الأنصار ومن يكسر لامه كأصله لحن ومن هنا لمالك ولهما بشار نفرد أن ومنه ومن هنا لمالك ولهما بشار نفرد أبب دارهما ولهما سيار نو أبو الحكم وابن سلامة وبليا قبل جم وابن سعيد بسر مثل المازن وابن أبيد الله وابن محجن وفيه خلف وبشير أعجم وفيه خلف وبشيرا أعجم في ابن يسار وابن كعب واضمم بوسير ابن أمر نو سوير بوسير ابن أمر نو أسير والنون في أبي قتن نسير جد علي بن جد علي بن هاشم بريري جد علي بن جد علي بن هاشم بريد جد علي بن هاشم بريد وابن حفيد الأشعري بريد ولهما محمد بن عرعر ابن البرندي والأمير كسر ذو كنية بمعشر والعالية براء اشدد وبجيم جارية ذو كنية بمعشر والعالية براء اشتد وبجيم جارية ابن قدا مات كذاك والد يزيد قلت وكذاك الأسود ابن العلاء وابن أبي سفيان أمر فجد, فجد ذا وذا سيان ابن العلا وابن, وابن أبي سفيان أمر فجد ذا وذا سيان محمد بن خارم لا تهمل والد ربعي حراش أهمل wannan kenan ya ci gaba da bayani ne akan wato ka'idojin wasali da ɗige-ɗige da ake yi masu sunaye na ainihin wato malamai da ke cikin isnadoji wanda shine bayani akan al-mu'talif wal mukhtalif malam yace wa zawju masruqin hakanan matan masruq a larabci na nada wanda na salaf zawju namiji ne haka zawju mace ba a cewa zawjatu kamar da Qur'ani ya ce wa in abdab wa in وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج a larabci ba a sanya ainihin wato lafazin ta'un din ba a sanya ta'un ga zawuj wanda yake nuna ta mace da ta mace da ta mijin duka haka ake barin su da ainihin wato babu ta'un to da haka nan zauju matar masruq masruq ibn al-ajda kenan wanda sunanta kamiru kamiru haka za a yi makafin fataha da kuma mimun mai kasra sunanta kamir bintu amrin tana yin riwaya daga sai da tuna aisha radiyallahu anha sannan amirun sha'abi ya riwaya daga gare ta malam ya ce wa sagharu siwahu wanda duk ba shi ba duk suna mai irin wani lafazin na kamiru to in dai ba matar masaruku ba sagharu sai a ce kumairu kenan wa sagharu siwahu suna yin wanda ba shi ba su malaman hadisi suna mushi tasghiri damma sannan su yi damma akan kafin din a ce kumairu kumairu kaman zuhair ibn muhammad ibn kumair ashashi wanda ke riwaya daga abdurrazzaq as-sanani haka nan kaman makki ibn kumair wanda ke riwaya daga ja'far dan suleiman sai ce walahu musawwar sannan sai kuma lafazin musawwar wato za a bambanta maka shi da miswaru kenan haka za a karanta wannan musawwar ibnu yazid al-kahili al-asadi to shi wannan ana karanta nashi sunan aimamimun damma sannan aimasinun fataha wanda a bayanta akwai wawun mai shadda sai a ce musawwar ibnu yazid al-kahili sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa radiyallahu anhu yana da hadisi a cikin sunan ta Abu Dawud akwai yahya ibn kafir yana riwaya da gare shi baya ga shi kuma sai ya ce wabnu abdul maliki da kuma wato ɗayan shine kenan miswar ibn abdul malik al-yarbu'i wanda yake riwaya daga ma'an al-qazzaz kamar yadda ainihin wato yake cikin littafin tahzibul kamal al-imamu abin nan wato as-sakhawi anan an ka duba sharhin sa na fatul mughif ya tattauna akan waɗannan mas'ala inda yake cewa al-Imam ad-Darqutni a cikin littafin sa kamar yadda Ibn Hajar ya kawo ya kawo a cikin al-Mushtabih da Ibn Makula al-Amir Ibn Makula sun takaitu akan ambatan wancan guda ɗayan kawai wancan sahabin wato shi musawwar ibn yazid al-kahili ba sa ambaci shi wannan musawwar ibn abdulmalik ba al-yarbu'i ba amma malaman da suka zo a bayan suka kara suka tantance cewa lalle ba wancan bane guda daya wanda yake da irin suna din haka kamar da Imam Bukhari al'ada ta nuna a cikin at-tarikhul kabir yayi yayi nuni zuwa ga haka wa ma siwa zaini malam yace waɗanda ba biyun nan ba musawar ibn abdulmalik da musawar ibn yazida alkahili ita to duk wanda ba su ba fa miswarun to za a karanta shi ne da miswar ai mamimun kasara a daure sinin miswar haka fa miswarun huki haka aka ruwaito shi miswar kamar da ibn salahi ya bada labari haka zahabi da sauransu wa wasafu wa wasaful hammala fi riwati malaman hadisi suna siffanta wasu masu riwaya da suna hammal hammal hammal bayan da ya ambaci waɗannan sai kuma yake so ya ƙara bayani da wasu yace wasafu suna siffanta wasu bil hammal su ce ainihin wato a kira su da suna da lakabi na alhammal fi riwati a cikin masu riwaya haruna sun sifanta harun ibn abdullahi ibn marwan kenan al-baghdadi al-bazzar wannan malami baban musa ibn harun babban malami ne daga cikin malaman hadisi wanda yana da hadisi a cikin muslim da al-kutub al-arba'a wanda ya rasu shekara ta 243 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shine ake sifantawa da al-hammal a cikin a cikin a cikin kaga an ce al-hammal wato shi nashi sunan haka za a karanta shi babu digo a jikin jimun wal ghairu waɗanda ba shi ba kuma wato ghairu harun kenan bijimin yati yakan zo ne da jimun yati haka za a karanta ta ba tare da ta hakikin hamza ba kada a ce yati dan a samu mujanasa akan baitin haka aka rawaito ta daga malamin wal jimu yati jimun tana zuwa ne maimakon ha'un sai a ce aljammal kenan aljammal kamar muhammad ibn mihran abu ja'far razi malamin bukhari ne da muslim akwai kuma asid ibnu zaid ibnu najih al-hashimi al-kufi wanda shi ma malamin imam al-bukhari ne kamar yadda mizziya ambata da kuma ayyubu al-jammal wanda suke cewa wani wali ne wannan zahabi ya san shi har yake cewa kuntu ara abi yusallimu alaihi kamar da ke cikin al-mushtabi waɗannan sunansu abinda ke cikin sunansu na wannan kalma aljammal za a karanta ta aljammal to sai al'imamu a sakau yake ƙara ambata a kan cewa a nan wajejen ibn salahi kaga ya kawo ya takaita waɗannan kawai cewa abin nan sunan ya tsaya ne akan wato alhammal ya tsaya ne kawai akan wato harun ibn abdullahi albazaz amma sai shi malam malam wato asakawi ke cewa akwai wasu mutane waɗanda suke amsa irin wannan sunan kuma ya kawo daga cikinsu kaman hammal ibn malik ɗan uwan mas'ud bin malik waɗanda su biyun wasu gwarazan sojoji ne da aka ji yakin kadisiya da su kuma su ne masu kashe giwan yaɗin nan wata giwa ta farisa ɗin nan kamar yadda yake cikin littafin al-ikmal na ibn makula baya ga su akwai kuma abiyat ibn hammal al-ma'aribi abiyat ibn hammal al-ma'aribi wanda shi kuma sahabi ne radiyallahu anhu sannan ya ce sai dai kawai a ce shi haruna nashi ya keɓanta da a cewa akwai alif da lam su kuma waɗannan nasu babu alif da lam to akwai kuma masu alif da lam ɗin kamar rafi ibn nasirin al-hammal al-faqih wani babban malamin fikihu ne wanda ya shekara ta ɗari hudu da arba'in da bakwai ɗalibi ne ga abu ishaka shirazi sannan akwai kuma abulkasim maki ibn ali ibn bunan alhammal shi ma wani malami ne daga cikin masu riwaya daga na hadisi sannan akwai abul abbas ahmad ibn muhammad ibn dabsi alhammal da kuma dai wasu waɗanda ba waɗannan ba ya ambace su da yawa to sai kuma ya ƙara tantance cewa wannan shi ya sa shi al'imamu al-hafiz ibn hajjirin rahmatullahi a daidai a cikin al-mustabi ɗinsa a daidai nan wajen sai yake cewa wa akharuna harun al-hammal wa akharuna don nuna izuwa ga cewa akwai wasu waɗanda ba su ba to sannan wani abu da ya kamata mai ishara a nan shine sunan aljammal aljammal wanda ke zuwa haka da abin nan da da da da da da shadda shine ake magana akai hammal amma akwai suna kuma jamal jamal kyau wanda shi kuma babu shadda akan mimun to wannan shi kuma sunan macen eh jamal akwai wani babban waziri ana mishi lakabi da abul jamal al-hussein ibn al-qasim ibn ubaidillah waziri ne ga sarki al-muqtadir akwai kuma wata mata jamalu ibn tuqais ibn makhrama jamal ibn qay ibn tuqais ibn makhrama wadda sharifiya ce jinin manzon Allah shi sallallahu alaihi wasallama akwai kuma jamal ibn tu'aun ibn muslim as-sa'di wacce take tana tana da riwaya malama ce akwai kuma Jamal ibn Nu'man ibn Akhram wadda ita ma ambace ta a cikin irin wannan sunayen jika wani sahabi ne Ka'ab ibn Atiq al-Ansari wadda take mata ta aure Abdullahi ibn al-Harith ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ta haifa mashi ƴaƴa da yawa sannan shi wannan da aka ce mashi Harun al-Hammal an yi sabani game da me yasa ake ce mashi alhammal malamai sun ambata cewa da ya kasance yana sana'ar bazzazu ne da wato ne sai da kyallaye ne da sauran kayan kwalliya sai kuma ya shiga zuhudu ya daina sana'a sai kuma ya bi wahala ta sa yana dako yana neman kuɗi wannan haka aka ba da labari kamar yadda abdulgani ibn sa'id ya ruwaito daga alkadi abu tahir az-zuhli kamar yadda yake cikin littafin mushtabihul nisba wasu kuma sun ba da labari kamar imamu zahabi a cikin alkashif ya faɗi cewa shi harunu ya goya wani mutum ne da ya kasa tafiya a hanyar maka za a je aikin hajji ya isa da shi har ƙasan maka a goye sake ce mashi harunu alhammal wasu kuma suka ce a'a da ɗan dako ne daga baya kuma ya arziki yana sai da kyallaye yana sai da yadiddika wannan kuma ibn al-jarud shi ya kawo shi a cikin kitabul kuna ya ba da labari daga ɗansa mai suna musa ibn harun al-imam al-khalili shi kuma a cikin al'irshad yake cewa da shi da ibn al-falaki suka ce ana ce mishi ainihin wato alhammal ne likasarati ma hamala min al-ilmi saboda yawan abin da ya ɗiba na ilimi a nan ibn salah yake cewa wala ara ma qalahu yasihu amma ni na ganin wannan abin da suka faɗa ba ba ingantacce bane wallahu a'lam to haka dai malamai suka yi ta bada waɗannan labarai iri daban-daban to sai malai ci gaba da cewa wa wasafu hannata nau khabbat haka ake karanta wannan da naqal wa wasafu sun kuma suffanta su malaman hadisi hannatan mai sai da turare malam mai turare nau khabbatan ko kuma malam mai sai da khabbat wanda yake kwaso itace ko yake sai da kamar danyen ganye kamar abin nan kenan na dabbobi haka misali abincin dabbobi isa isa ibn abi isa kenan isa ibn maisara al-hammal wanda ya rufe ta ɗari da hamsin da ɗaya kamar da ke cikin littafin kitabul majruhin na ibn hibbana wa muslima da kuma muslim ibn abi muslim kamar da ke cikin a tarihul kabir da littafin afiqad na ibn hibbana har ila yau wakaza kuma sun siffanta su biyun an siffanta su da khayyatan tela wato su biyun nan da isa ibn abi isa da muslim ibn abi muslim duka ana ce musu isa ibn abi isa al-khayyat al-hannat da kuma al-khabbat shi ma wancan muslim ibn abi muslim al-khayyat al-hannat al-khabbat duka sana'o'in uku da tela da sai da turare da sai da ciyawa duka ana danganta musu da duk wanda ka faɗa musu daga ciki malamai suka ce babu komai an amince daga kuskure kamar yadda haka daru kutun ya faɗa haka ibn makula ya faɗa a cikin al-ikmal haka duk malamai suka nakalto daga daga abin nan su al-imamu muslim yake ba da labari cewa wannan malamin shi Isa innahu kana yabiul khabata wal hinta wa kana khayyatan ya kasance yana sai da abincin dabbobi wanda aka zuzzubo da shi aka ɗaibo walhimfa yana sai da kuma abin nan alkama sannan kuma wakana hayyatan ya kasance mai tela ne da haka ake ce mashi alhannat ake ce mashi kuma alhabbat ake ce mashi kuma alhayyat sannan shi kuma isa musamman mutumin ƙasar kufa da yana sana'a kaza ƙasa kufa da ya koma ƙasar madina sai kuma ya canza sana'a ya bar da tela ne sai ya bar tela ya koma sai da ainihin wato lahinta daga baya kuma ya bari ya koma sai da abincin dabbobi yana nan a cikin abin nan mu'talif wal mukhtalif na na ainihin wato daru qutni to har ma aka ce shi da kanshi ya bada labari kamar da ibnu sa'adin ya hakaito a cikin littafin shi wato tabaqat cewa shi isa yana cewa ana khayyatun wa hammatun wa khabbatun wa kullun kad alajtu yace duka wannan sana'o'i na ne nayi sana'a kaza nayi sana'a kaza nayi sana'a kaza to amma duk da haka malamai suna cewa abin da yafi shahara game da game da shi isa shine hannat ne nunin din kenan abin da yafi shahara kuma game da muslim shi kuma wato ne abin nan khabbat shine abin da yafi shahara amma duka dai aka faɗa babu laifi a kai insha Allah sannan ya ce wasulami wannan za ga wuta wasulami ko wasalami ko wasalimi ana karanta shi ko dai da nasba akan lamun ko da kasra za mu ji karin bayani ya ce iftah ka yi fataha akan sinu ɗin ka ce assa kaka ce assu fataha akan sinun da lamun filan sari in dai mutum ba an sare ne kaga nasaba irin wannan game da shi to za ka karanta ta ne ka ce asalami kaman wane kaman wato mutane irin su abu qatadata irin su jabir bin abdullahi dukan su ana dangata su ga bani salima bali salima ibn sa'ad ibn abdul ibn sa'ad ibn ali wanda khazrajawa ne zaka ga a wajen sunan kabilar salima ne amma aka zo wajen nasaba sai a ce as-salami kamar yadda yake game da annamari namir annamari ibnu abdul barri annamari shine abin da ya dace a fada haka as-sadafi sadif amma sai a ce as-sadafi yace al-imamu sam'ani yake cewa cikin al-ansab yake cewa wannan nisbar wanda za a ce banu salima amma a ce as-salami yace wannan nisba ce inda nahawiyyin wa ashabul hadisi yaksiruna lama amma malaman hadisi su suna cewa as-salimi shine zaka ji gashi nan kafin aje ko ina shi kuma malam iraki sai ce wa man yaksir lamahu ka aslihi lahan wanda kuma zai malamun wasali kasa ka aslihi kamar yadda asalin kalmar take da lamun mai wasali kasa a jikin sunan salima yace faqad ghalat faqad lahan to wannan yayi lahani wannan musamman idan ya zama ba ansari ne to lahani ne haka malamai suka tabbatar in ku ba ba ansari bane to ana iya samun abin da ya saba wa haka kamar ne ne wato zai zama lamun din a asali ba kasara ce da ita ba dama balantana ai magana lahani zai zama kuskure kai tsaye kamar banu salama akwai banu salama wasu daga cikin laham su ne wasu kabilu daban can haka kuma akwai banu sulaim banu sulaim su ma ana cewa as-sulami as-sulami su kuma da damma su ne kamar wancan sahabin abbas ibn mirdas dan gidan hansawu din nan kaga abbas ibn mirdas as-sulami to in kaji as-sulami daga banu sulaim in kaji as-salami daga banu salima ko banu salama wa min huna yake to daga nan zance zai fara sabo limalikin da abin da zaka ji na ambata to ya shafi muwaddaci ta Imam Malik wa lahuma da kuma Bukhari da Muslim kuma manta a can baya ce din da yace wa lahuma yana nufin Bukhari da Muslim wa sai ce busharan bushara afrid bushara nafrid aba bundarihima lafazin yanzu ko zai magana akan bambanci tsakanin yasar da bashar da makamantansu wanda da ba'un da sinin da alif sai kuma ra'un a bayanta to akwai bushar shine baban bundar bundar ya ce afrid shi kadai aka samu da wannan yanayi shine bundar malamin su bukhari da muslim da sauran malamai din nan shine muhammad ibnu bashar muhammad ibnu basharin baban su min huna limalikin walahuma basharan ba bushar ba kamar yadda faɗa kuskuren bakina ne shine muhammad ibn bashar ibn usman wanda ake ce mishi bundar malamin al'aimatu sita gaba ɗayansu inna shi kaɗai ke banta da wannan irin sunan wanda ga shi bashar haka walahuma haka kuma su bukhari da muslim ɗin har ila yau suna da walahuma suna da kuma sayyaru suna da suna sayyaru ai abul hakam sayyaru da sinin haka da ya'un mai shadda akwai su mutum guda biyu akwai sayyar ibnu abi sayyar shi ake ce ma abul hakam alwasiti sayyaru ibnu abi sayyar abul hakam alwasiti yana da riwaya daga tabi'ai yana da hadisai a cikin al-kutubul arba'a to sai kuma wabnu salama sai kuma sayyaru ibnu salama wabnu salamatin wabiliya qablu da kuma sayyaru ibnu salama sai kuma wabiliya qablu akwai kuma wanda suke da ya kafin sinu da maimakon sayyaru sai a ce ya saru kenan shine wabiliya wanda yake zuwa da ya qablu kafin sun jammu suna nan da yawa jammun suna nan da yawa a cikin bukhari da muslim da muwadda irin su suleiman ibn yasarin irin su ata ibn abi yasarin irin su sa'id ibn yasarin suna da yawa shi yasa yace jammun suna da yawa ibn sa'idin sai kuma yace ibn sa'idin busru sai kuma ibn sa'id wato busr ibn sa'id al-madani maula ibn al-hadrami kenan wanda babban tabi'i ne mithlu almazini irin sunan shi ɗaya da busur ibn abi busurin almazini wanda ake dangata shi ga mazin ibn mansur ibn ikrima al-ghailani to wanda sahabi ne shi ma baban abdullahi ibn mazin ken ba ma abdullahi ibn mazin sahabi shi ma kamar yadda malamai suka ambata to waɗannan duka ana ambatan su da haka to dai anan akwai wani ƙarin haske da ya kamata a yi cewa wa ibn salahi bai ambaci wannan ba a littafinsa bai ambaci busur ibn abi busur ba kuma ya yi daidai saboda mene malamai suka ce domin shi wannan busur ibn abi busur bai da hadisi a cikin bukhari ko muslim ko muwadda ta imam malik tare da cewa al-imamu abul hajjaj al-mizzi a cikin tahzibul kamal ya mishi alamar cewa yana da hadisi ya ta mishi ramzi na muslim daga nan kuma sai shi wato al'iraki shi ma sai ya bi wannan magana a cikin alfiyarsa ɗin nan to wannan ya faru ne a matsayin kamar rafkannuwa ga su biyun Allah Ubangiji ya gafarta musu amma daga baya shi iraki a cikin sharhin da ya yi ma wannan alfiya ya faɗa ku'i zuwa ga wannan kuskuren kuma ya yi magana a kai cewa wuri kaza kuskure ne da shi da malam ibn da mizi suka fada zuwa gare shi yana nan a cikin taqayyid wal ibah sharhin ita wannan alfiya ta iraki din a cikin shafi na 391 Allah ya gafarta musu gabaki daya haka nan ibn azirin shi ma a cikin tahzibu tahzib ya ishara zuwa ga wannan kuskuren da ya auku ga waɗannan malaman Allah ubangiji ya gafarta musu to sai kuma shi ibnu salahi ya ambaci cewa dan gidan busur din wato abdullahi ibn busur shi kuma yana da hadisi a cikin bukhari da muslim wanda ya zo a cikin binnan wato babun siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma muslim da ya kawo shi a cikin sahih dinsa sai kuma ya ce wa ibn ubaidillahi وابن مهجني سيكما بصر ابن عبيد الله الحبرمي الشامي شما هكذا أكي كرنتا شي بصر دا باون شما تابعيني وابن آه مهجن دا كما بصر ابن مهجن بصر ابن مهجن آه الدئلي آه شما هكذا أكي كرنتا شي دا موحدا ينا دا حديثي أتكم مودا أما بند بخاري مسلم تيكي وفيه خلف شي ونن أكوي ساباني wasu suna karanta shi kamar da sauri ke kantawa bishin ya ce mashi bishiru haka ibn abdulbarri ya karanta shi shi ma da shirin cewa abdullahi ibn ja'far ibn abdulbarri abdullahi ibn ja'far wato mahaifin ali ibn madini ya ruwaito shi da ainihin shinin daga zaid ibn aslam mai riwaya daga shi wancan malamin wannan magana tana cikin at-tamhid na ibn abdulbarri a cikin mujallaji na hudu to wannan kenan insha Allah sai malam ya ci gaba da cewa bushaira na'ajim fi ibn yasari sannan bushair lafazin bushair na'ajim shi ma kai mishi dugu a mishi a mishi dugu ibn yasarin bushair na'ajim bushair ka mishi dugu fi a cikin ibni yasarin a cikin ibni yasarin mai digo kenan shine kaman bushair ibn yasar al-harifi al-madani wanda tabi'i ne yana da hadisi a cikin bukhari da muslim da da muwaddadin wabni ka'abin da kuma bushair ibn ka'abin to shi ma wannan duka za a yi mishi da digo masu digo ne wato sinin ce mai digo shinin ba busur ba bushair ne shinin ce mai digo bushair ibn ka'ab al-adawi wanda shi ma tabi'i ne da hadisi a cikin Bukhari da Muslim yace wadmum bayan kai dugo mashi ne din kuma sai kai ba sai kai ma ba wannan farko don ma kace bushayr sai ai mata don ma a ce ainihin wato bushayr to wannan akwai yana da batu da ya ambata cewa can farko cewa zai ambaci masu hadisi a cikin Bukhari da Muslim ya kawo kuma wannan bushayr ibn Ka'ab ya ce kaga ishara izuwa ga yana da hadisai a cikin bukhari da muslim to akwai tattaunawa da malamai suka yi akan wannan wanda yana da kyau mu dan nuni izuwa gare ta na farko shine cewa a cikin kitabul bukhari kitabud da'awat a cikin sahih bukhari babu afdalil istighfar ta hanyar abdullahi ibnu buraida daga bushar ibnu ka'ab al-adawi daga shaddad dan aus yabo hadisin sayyidul istighfar da kuma wani hadisi daban da bukhari ya fitar a cikin kitabul adab akan a cikin alhaya da muslim a cikin kitabul iman bayani akan shu'abul iman dukkanin sun ruwaito daga Imran dan Hussein zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan isnadi babu ambatan Bushair dan Ka'ab sai dai a cikin wani lafazi na Imran sai aka bada labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-haya'u la ya'ti illa bi khairin fa qala Bushair ibn Ka'ab sai zama a cikin hadisin ne akwai labarin sa ba riwayar sa ba maktubun fil hikmati inna min al-haya'i waqaran da imran ya bashi wannan hadisin sai ya ce ai lalle a cikin attaura ma rubuta cewa lalle kunya wata wato kwarjini gare ta wa inna min alhaya'i sakinatan kuma akwai natsuwa a cikin kunya sai imran ya ce mishi uhaddithuka an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to hadisini an sahifatika wannan lafazin bukhari ne ina ina baka labarin hadisi kana bani labarin wani ba cikin littafi can daban to dan haka kaga kenan a cikin isnadin babu shi sai dai a cikin labarin da haka al'imamu ibn tahir da zo a cikin aljam'u bai na rijalis sahihaini sai mushi ramzi akan cewa yana daga cikin afradul bukhari saboda waccan riwaya ta sayyidul isbar da ke cikin bukhari ya ya sanya mushi alamar da mizi ya sanya mushi na rakamin bukhari banda muslim to haka nan zahabi shi ma ya aikata a cikin al-kashif da cikin siru alamin nubala ibn hajarin da ya zo a cikin isaba cikin kasimi na uku a harafin ba'un da ya targaman bashir ibn ka'ab sai kuma ya ce wa amma bushairun ibn ka'abin al'adawi fatadi'iyun basariyun yarwi an imran ibn husainin wa ghairi sai ya tabbatar da shi a matsayin tabi'i ne ya ce wa hadisi wufi sahihaini hadisin shi a cikin bukhari da muslim to da aka zaka ga sahawi da ya zo a cikin sharhin sa dinnan na fatul mughis da ya kwanya ce yana da hadisi a cikin bukhari sai ya ce al-muharraju lahu fi sahihaini wanda aka fitar da labarin sa a cikin bukhari da muslim yayi yana ishara zuwa ga wannan latifa ce cewa ba a cikin isnadin yake ba yana da hadisi a cikin ya zo a cikin isnadin hadisin bukhari amma a cikin hadisin muslim ya zo ne a cikin labarin hadisin ba ruwaya bace wallahu ta'ala a'lam to wannan kenan a takeice kwarai da gaske kar a tsawaita sai ya ce yusairu yusairu ibn amrin au usairu sannan akwai yusair wato yusair ibn amrin haka za a karanta shi da tasghiri tabi'i ne ko su kuma suna ganin yana da rukuya kamar da ibn hajarin ya kawo a cikin tahzibul kamal mizzi amin a cikin tahzibul kamal to yusair ibn amrin yusair ibn amrin da kuma yusair au usair ko kuma a ce usairu bisa sabani mutumin garin basara ne ana ce mishi akwai usair ibn amrin ko kuma na ce usair ibn jabir ko usair ibn amrin ko yusair ibn amrin duka ana faɗan haka wannunu fi abi qatan haka nan kuma nun za a sanya fi abi qatan nun abin nan maimakon ɗigo a ƙasa kenan fi abi ƙatan walidu alƙatan shine wato nusair kenan za a ce nusair ƙatan ibn nusair kenan ƙatan ibn nusair albasari wanda yake ake mishi alkunya da abu abbad wanda yana da riwaya a cikin sahihu muslim to shi ana karanta shi a ce ƙatan ibn nusair shi yake nufi da wannunu fi abi ƙatan yace wajaddu ali ibn hashim baridu sai kuma kakan ali ibn hashim wato shi za a ce baridu wato ma ce ali abin nan ibn hashim ibn barid to haka za a karanta shi wabnu hasidil ash'ari buraidu shi wancan ali ibn hashim ibn barid yana da hadisi a cikin sayu muslim zaka ji ana suna cin shi ali ibn hashim al-baridi yana da riwaya daga hisham dan urwa shi kuma wannan da yace ibn hafid al-ash'ari wato abdullahi shine barid shine buraidu ibn abdullahi ibn abi burda ibn abi musa jikan abu musa al-ash'ari ne shi sai yace wabnu hafidi al'ash'ari ɗan gidan jikan ash'ari kaga sunan buraid ibn abdullah to abdullahi nan jikan abu musa ash'ari ne abdullahi ɗan abu buraida abu buraida kuma ɗan abu musa ash'ari to kaga shi sa ya ce shi wannan ibnu ɗan hafidil ash'ari ɗan jikan al'ash'ari da haka sunan guda hudu ne a jere buraid shine da ake magana akai ba za a ce wani abu za a ce baridu ba sai dai a ce buraid ibnu abdullahi ibnu abi burda ibni abi musa al-ash'ari wanda bukhari da muslim sun rawaito hadisin sa a cikin littafansu guda biyu to haka kuma abin da ya auku a cikin hadisin Malik ibn al-Huwairi radiyallahu anhu a cikin sifar sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cikin sahih Bukhari da yake cewa ka salati shaykhina Abi Buraidin Amr ibn Salima to wannan za a yi mishi kasar lamun ne an yi sabani akan shin Buraid din ne anan bi tasghir kaman sunan wancan jika Musa kaman yadda yake cikin littafin Abu Zarrin ya ruwaito daga al-Hammui a cikin allubab kenan daga farabri daga bukhari haka muslim shi ma ya ambace shi a cikin kuna sai dai mafi yawan masu riwayan bukhari sarwato shi da yazid cewa kasalati shekina abi yazid amr ibn salima wanda shine aljada kamar da sahawi yake fada shine suna gama gari ne wannan zanen da baridu da buraidu yazidu ya fi su yawa abdulgani ya fada yake cewa haka ya ji shi bai ji shi a gun wani ba sai a haka ya ce innahu lam yasma'ahu min adin illa kazalika sai da yazidu sai ya ce wa muslimun a'lamu amma imam muslim ya fi mu ilimi to kaji irin hankali da tunani da mutunci irin na malaman da kenan duk da ya karanto wani abu wanda ya saba na malaman da suka gabace shi amma ya san matsayin su ya san sun fi shi ba irin yadda mu yanzu muke fama da wato ta'alumi da da tsageranci da raini a tsakankanin junan mu ba Allah ubangiji ya yafe mana gaba daya walahuma muhammad ibn ar'ara anil bari anil ibn ar'ara yace to kuma walahuma bukhari da muslim sun fitar da hadisin muhammad ibn ar'ara bin al-bir bin al-birindi as-sani kenan wanda ake dangata shi zuwa ga sama ibn lu'ay al-basri fal amiru kasara al-amiru al-amiru anan wato abu nasr ibn makula kasarahu ya mishi wasali kasa yana ce mishi al-birind al-birind da ra'un da kuma ba'un dukan su masu kasara haka ibn makula ya kawo a cikin al-ikmal cikin mujalladi na daya yace fa ya yi mishi kasara haka kuma baya ga shi wasu malamai suka hakaito kaman alkabi iyat da kuma ibn salahi kita shi ne ya fi shahara sai ya ce wazu zu kunyatin bi ma'asharin wal'aliya wanda kuma yake da alkunya ne wanda za a ce wato a ce abu yazida bi ma'asharin wal aliya shi ana yin shi da aljadda din ba za ka ji abu birinda ba sai dai abu yazid shine bi ma'asharin da wanda ya yi yawa a gari amin bi ma'asharin zu kunyatin bi ma'asharin zu mai alkunya ta abu ma'ashar shine Yusuf ibn Yazid kenan Abu Ma'ashar wa Abu Aliya da kuma Abu Aliya shine Ziyad ibn Fayruz Ziyad ibn Fayruz ko kuma ana cewa ibn Kulsum duka Abu Yazida za a ambace suna da hadisi a cikin Bukhari da Muslim su waɗannan Abu Ma'sharin a cikin kitabu Tibbi da sauran da wasu wurare sannan kuma sai ce Barra'u Ushdud sannan sunan Barra'u mai ra'un Ushdud kai mishi shadda harkar ra'un kaka ce bara'u aka ce barra shine suka ce allazi yabri al'uda wanda yake sassakan tarare ko kuma wanda yake sassakan irin abubuwa irin su turmi ko wani abu maka wanda yake hulɗa da itatuwa wajen sassaka su da sanya su a wani salo da yake so su kasance shi ake ce mabarra'u wa bijimin jariya tubnu qudama haka nan kuma da jimun wa bijimin jariya sunan jariya ibnu qudama shi kuma bijib jariyatu ibnu qudama at-tamimi as-sa'di sahabi ne kamar yadda ibnu hajirin ya tantance a cikin al-isaba ya rawaito hadisin la tagadab daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda al-imam Ahmad ya fitar da shi da ibnu hibana da kuma bukhari yana da shi a cikin sayyidin sababul hadari min al-ghadabi to haka haka kuma bukhari ya ambata a cikin kitabul fitan a cikin sanda yake ambatan wata kissa cewa batun cewa shi wannan mutum mai suna jariya ibn kudama kisa ce shahararriya ya kona gidan abdullahi ibn al-habarani lokacin da ake rigima tsakanin sayyidina ali da muawiya muawiya ya tura abdullahi ibn al-habarani ya zo ya samu mishi magoya baya a kasar a kasar iraki a basra kenan shi kuma sayyidina ali tura mishi wannan mutum mai suna jariya ibn kudama ya je ya ritsa shi a wani gida ya kona shi da shi da wajen mutane saba'in a cikin gidan duka ya halaka su a cikin wuta ya kona su Allah ubangiji shi kyauta ya kona su gaba kidaya ya halaka su Allah shi kyauta Allah ya gafarta musu gaba kidaya wannan labari ne tabbatacce yana nan a cikin kitabul fitan bukhari ya kawo shi a takeici sannan zaka samu cikakke kissa kuma a cikin libin nan al-isaba fi tamyiz sahaba na ibnu hajar da cikin fatul bari da ya tattauna akai da littafai dai daban-daban Allah shi kyauta kazaka walidu kazaka walidu yazida yace haka nan kuma mahaifin yazidu wanda yazidu kenan yazidu ibnu jariya al-ansari al-madini wanda ya da hadisi a cikin muwadda da kuma ainihin wato bukhari din qultu sai ni ibnu sai ni al-iraqi nace wa kazaka al-aswad to haka nan kuma wa kazaka haka nan kuma al-aswad ibnu al-ala al-aswad wa kazaka al-aswad ibnu al-ala aswad dan ala al-saqafi aswad ibnu ala ibnu jariya al-saqafi wanda muslim ya fitar da hadisi a cikin kitabul hudud cikin sai muslim daga abu salama dan abd dan abdu abdurrahman daga daga abu salama ibnu daga abu huraira hadisin al-bi'ru jubarun kenan hadisi ne sananne wa ibn abi sufyan yace da kuma ibnu abi sufyan shine asid haka ba karanta kamar kabir asid ibn abi sufyan wato ibn jariya as-saqafi al-madani wanda yake halif ne na banu zuhra sunansa sunansa kenan ibn abi sufyan ibn asid amr ibn abi sufyan ibn asid bukhari da muslim su fitar da hadisin sa a cikin kissa kashe hubayb da kuma hadisin likulli nabiyyin da'awatun yad'u biha wanda ke cikin muslim fajaddu za wa za su yani ya ce da kakan wannan da kakan wancan fajaddu za wa za su yani dukansu za a karanta su da asidu a ce amrubin sufiyan amrubin asid ibn jariya da kuma shi ɗayan shi ne wancan al'aswad ibn al'ala ibn jariya to wannan sunan na jariya shine fajaddu za wa za siyani kakan wannan da kakan wancan duka sunan iri ɗaya ne siyan tasniya ne na siyun wanda yana nufin mislan abubuwa mislu da mislu sai suke siyan haka ake karantawa da kasara akan ainihin sinun da ya'un mai shadda a ce siyani kaka ce sayyani a siyani ake cewa siyan Allah ya samu dace yace Muhammad ibn Muhammad ibn Khazim la tuhmili sai kuma Muhammad dan Khazim Abu Muawiya ad-Darir kenan babban malamin nan la tuhmil karkayi watsi da wato digon da ke kan kha'un din eh karkace Hazim Khazim ne karkayi watsi da shi yace walidu rubi'iyyin sai kuma baban rubi'iyyu rubi'iyyu da ra'un mai kasara muhmala bin hirashin hirashin ahmili shi kuma anan anan shi kuma ka cire digon ka karanta shi bila rubi'iyyu dan hirash wannan da yayi dariya bayan ya mutu din nan akan anna shi karanta tarihin a cikin tabibu tabib shi ma hadisi a cikin bukhari da muslim da da da, da muwadda akwai kuma shihab ibnu hirashin akwai shihab ibn khirashin sannan sai ce wakaza wakaza harizu wakaza harizu wakaza haribu arrabahi kenan arrahabi amin wakaza haribu ribun arrahabi sai kuma harizu arrahabi to yana ganin bari mu bar shi iya nan saboda waɗannan terminology din haka da suke ga sanan wasu iri ba kowa ke abin nan ɗinsu ba musamman kuma tun da littafan na yanzu suna zuwa da ɗige-ɗigen da wasu lan wani ma zai ji kamar da an tsallake ne kawai amma ba zai yi ba saboda kuma malamai suna ɗaukar wani abubuwan da muhimmanci don wasu tafan kuma babu wasu kuma yana da kyau inda kana hulɗa hadisi ka san waɗannan abubuwa ɗin don kar ka zo kana yin abubuwan da za ka dinga kwafsawa nan da can nan da can sun ka dan yi kuskure daya biyu uku ba matsala mun ji cewa manyan malamai ma sun yi kuskure a wannan bigira amma ya zama kana ta abin nan kokkwafsawa haka babu wani tsari zai zama abun kunya abun abun a yaya taka a cikin harkar ilimi za mu saurara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu ci gaba mu karasa wannan fasli da ke magana akan al-mu'tarif wal muqtalif سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته